أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنزرة تأتي لنا بالزفر آه إن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم sha biyar ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da takwas ga watan may 2020 ranar juma'a za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsiri a cikin suratu a shu'ara iko na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آه جيه ده الله يتشي إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم to sai Allah ya ci gaba da gaya mana a cikin wannan wa innahu latanzilu rabbil alamin hakika wannan alkur'anin latanzilu rabbil alamin saukarwa ne na ubangijin talikai saukarwa ne na ubangijin talikai a alkur'ani yana daga cikin sunayensa a tanzil a tanzil ga makaranta halifa nan ko an tanzil university to shi ma suna daga cikin sunan qur'ani nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da shi shine ruhi amintacce ruhi amintacce ala qalbika a zuciyarka ya rasulullahi litakuna minal munzirin dan ka kasance daga cikin waɗanda Allah zai aiko manzanni masu gargaɗi daga barin shiga wuta bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi ne da harshe na larabci bayyananne wa indahu kuma shi wannan alkur'anin lafi zubur awwalin yana nan a cikin littattafan farko da suka gabata alkur'ani a tanzil suna ne daga cikin sunan alkur'ani shi sa Allah ya ambace shi da inna wula tanzilu rabbil alamin cewa saukarwar ubangijin talikai ne idan wani suna tunanin magana ce ta wani dan adam ko kuma tunani ne ko wani abu ne makhluki ko to ku kawo irin kwatankwacin irin wannan alkur'ani Allah ya ce fatu bi fatu bi suratin min misli wadu shuhada kum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kawo irin kur'anin nan a gani ba za su iya ba sai sun musalamatul kazzabi sun yi iyaka ƙoƙarinsu su ga sun kawo irin wannan alkur'ani amma ina ba zai ba nazala bihi ar-ruhul amin wanda ya saukar da wannan alkur'anin ba kowa bane ba face ruhul amin wata kan jibrilu a alƙadi iyad ya faɗa ƙarƙashin faɗin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai dan ka kasance rahma ga talikai da jibrilu alaihi salam ya sauko da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan ayar sai ce yanzu jibril kana nufin duk wata halittar Allah ini rahama ce gare ta yace kwarai kuwa sai to to shin kai ma jibrilu ka samu daga wannan rahmaniya tawa ya ce kwarai domin kuwa shaidan gabanin a Allah ya kore shi ya tsine mishi sai da Allah ya bashi jiran a aljanna shekaru dubbai sannan lokacin da Allah ya ci duniya a aljinu suke ciki shaidan sai da aka ba shi shekaru dubbai yana jagorantar su sannan kuma limami ne na mala'iku amma tare da haka fakhruj mina fa innaka rajim wa inna alayka me la'anata ila yawmiddin tsinuwa ta ta tabbata gare ka har izuwa ranar alkiyama inji Allah ya gashi dan yace to daga wannan lokacin sai muke jin tsoro yaya akiban mu yaya makoman mu za ta kasance dan da ya ga shugaban malakun yadda ya kasance shi azazai so saboda haka ya ce duk tun lokacin nuhu a ɗarɗarɗarɗar nake har sai a zamanin ka na tabbatar makoma ta za ta zamanto mahmuda aqibatul mahmuda shine a faɗin Allah mutsa'in thamma aminun mai biya wancaninka aminun amintacce sannan Allah ya ce nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan alkur'anin ruhun ruhin ruhu amin wata kan jibril ne to tan da Allah ya ambace ni da amintacce to na san tabbas makoma ta za ta kasance kyakkyawar makoma kyakkyawar makoma to amma anan Allah ya ce ala kalbika abin da ya kamata mu fahimta anan shine ba fa jibrilu bane yake sauko da manzan Allah karatun ya koya a wannan lokacin ai dama can Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzan Allah alkur'anin yana kirjinsa interpretation din jibril yake wa annabi sai annabi ya fada wata kan suna kamar wata mazakara suke yi da manzan Allah wa allama kamalin takun ta'alam wa kana fadlullah alayka azima wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin alim wanda za mu zo nan gaba shi yasa za mu ji a jibril ya sako manzo Allah sauci maryam da ya zo sai ya ce manzo Allah kaf manzo Allah ya ce arabtu ha ya ce arabtu ya arabtu ain arabtu sad arabtu kuma Allah jibril shi bai san wannan ba wayin su kod ne tsakanin Allah da manzo Allah mana to kaga daga na ce ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga san ko sannan la tuharrak bi lisanika li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kada ka ringa gaggawa dan idan jibril ya sako da manzon Allah wahayi yana biya manzo da gaggawa yana biya bi ma'ana ya riga ya sani ka gane ko kowai sai dai a girma da soyayyar da Allah yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake aiko masa jibrilu ta aziman lahu girmamawa gare shi Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya so ka ne litakuna bil munzarin dan ka kasance daga cikin waɗanda za su yi gargadi bilisanin da harshe na larabci fusaha ta larabci Allah bai kawo musu wani yare ba ya ba su yaren larabci ne yaren da kuke ji to ga sakon Allah nan ya zo muku kuma larabci yana cikin mafi tsadar yare can dai har ya kunshi sakon Allah tabaraka wa ta'ala wa inna la fi zubur al-awwalin kuma wannan alkur'ani hakika yana nan a cikin littafai irin su at-taura irin su linjila irin su zabura duka wa'annan littafan da suka sauko babu wanda bai yi ishara da zuwan alkur'ani ba kai bari ma dai duk sirrukan da suke cikin wannan littafan da Allah ya saukar da su Allah ya dunkule su cikin alkur'ani baki daya sannan shi alkur'ani baki daya Allah ya dunkule shi cikin suratul fatiha ta kitabi duk abin da Qur'ani ya kunsa to in ka bi ka karanta Fatiha da tadabburi zaka ji shi daki daki ya kawo wa'adu wa'idu rahama tarihi ba da irin wannan bane ba gargadi bushara duka duka idan ka duba babu wanda girmama Allah babu wanda shari'a iyaka na budu hakika iyaka nasta in ba abin da fatima ta tattaro ba daga nan ne kuma aka nan shi sa aka kiranta da ummul kitabi daga nan ne ita ta haifi sauran littattafan na ma'aran ma
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل نعم ولو نزلناه على بعض العجمين نعم فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين نعم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أولم يكن لهم shin awalam ya kullum shin bai kasance gare su wasu suwa su kafiran maka ayatan bai kasance aya bai kasance izina bai kasance alama ga su kafiran maka cewa an yi alamahu ulama'u bani isra'il cewa shi wannan alkur'ani da aka sauko da manzan Allah da kuke ko sallallahu alaihi wasallama da kuke kokonto akai ay ya alamahu ulama'u bani isra'il malaman banu isra'ila sun san wannan alkur'ani walau nazzalnahu da mun saukar da alkur'anin nan ala ba'd al'ajamin daga ɗaya daga cikin baubayi wanda ba larabawa ba walau su turawa ko baƙaƙen fata mutanen habasha ko hausawa ma misali to faƙara'u alayhim a aikon musu manzan ya karanta musu da wani yare wanda ba nasu yaren ba ma kanu bihi mu'minin ba za su yi imani da shi ba kazalika haka dai halin nasu yake salakna fi qulubil mujrimin haka dai maka shigan musu da karyata wannan alkur'anin ko da ko farin fata idan ya zo musu manzo kamar yadda ya zo musu ba za su imani ba la yu'minuna bihi ba za su imani da shi ba hatta rawul azab al-amim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi faɗin Allah tabaraka ta'ala awalam yakullahum ulam awalam yakullahum ayatan ya'lamuhu ulama'u bani isra'il shine Allah yana nuna musu a cikin banu isra'il da waɗanda suka gadi yahudawan madina ai sun san cewa wannan alkur'ani sun karanta shi a littafansu kamar irin su abdullahi bin salam da abokanansa suka fito suka yi ikirari tabbas muna ganin alkur'ani kai bari ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa su wayanda suka san altauran suna gani an sun san manzon Allah sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu ko iyayensu saboda suna karantawa suna ganin siffofinsa kala-kala a tarihi ya zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fatocinsa na farko tare da karamkan sayyida Khadijatul Kubra tare da su Maisura sun je wani waje a Sham kafin su karasa sai suka samu wani boka afwan wai boka suka samu wani bayahudi wanda yake rahibi ne shi mai bauta shi kuma yana zuwa ya ga mutanen maka ne sai ya tarye su da ya tarye su ya zo ya ce su zauna da aka zo kafin manzala sallallahu alaihi wasallam ya karaso duk sun samu guri sun zauna shi bai ma samu gurin zama ba gefen jikinsa yana kan tabarmaka kaba gefen yana kan sahara bawan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tawadu irin nashi saboda haka sai ya je ya kawo musu cikwi da dabino suna ci sai yake ganin siffofin annabi a'a sai ya koma zuwa littafinsa da ya koma yana kallon littafin nan ya dube ya bude a inda aka siffanta annabi amma shi dai ya ga an ce sunansa ya ce ya sunanka ya ce wannan a sunan shi muhammad shi kuma a wajen su ya ga abin da aka wuta mazu mazu da daba daba sai ce anya wannan ba shi ne zai zama to annabin karshen zamani abu lawa ya ce rufe bakinka abuja ya ce rufe bakinka wannan wani irin magana ce wannan ɗanmu ne ɗaya daga cikin wanda ya rasu ne ya haife shi ka san me yasa tintin yana bakin ciki da manzon Allah akan shi aka annabi sallallahu alaihi wasallam aka bawa jagorancin wannan tafiyar da aka yi ƙuri'a so uku tana wada kan annabi sallallahu alaihi wasallam utuba shi yayi ƙuri'a to wannan abin sai ata mai rai ya za a ce dan dan uwan mu shine zai zo ya abin nan so saboda haka sai shi abu labin ya ce a ya ja baki ya shiru ta yara sai ya ce to shi kenan ni dai na karanta a littafin mu cewa shi dinnan idan ya tsaya tare da mai tsawo bai iya yiwa sai dai su zo kai ɗaya ko ya wuce shi idan suka zo da gajere ba zai yi ya zamanto ya yi ƙasa da mutum ba shi ma sai ya ce amma annabi da Allah a tashi a gwada ya ce wa annabi annabi ya tashi aka ɗauki wanda ya fi kowa tsayi aka ga annabi ya kere mai aka kawo wanda yake mai da shi aka annabi ya daidai da shi bai yiwuwa sai sai sai abu labai ce "Da- ku tashi ku tashi daga wannan boka ne so yake sai da ce mu kawai ku tashi mu bar wajen nan." to sun san shi a littafin su sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san cewa alqur'ani zai zo wa iz qala isa ibn maryam ko ya bani isa ni ni rasul- rasulullahi alaikum musaddiqal ma bani dai ko min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmadu ina muku mai bishara da manzo wanda zai zo bayana bayana sunan shi ma Ahmadu a zamanin annabi Musa wanda wa kaga wannan shi aka ba da Injila a zamanin annabi Musa wanda aka ba a Taura wani ya ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin komai ko ya ji sunan ya burge shi a wannan a Taura ko ya sumbaci wannan sunan a- da abin da yasa Allah ya mai rahama kenan da abin da yasa Allah ya mai rahama kenan Allah ya san manzon Allah na gasken gaske Allah ya ba mu soyayya shi walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin Allah ya ce da za mu sauka da alkur'ani a wajen wani wanda ba balarabe ba ba wai kawai bakin fata shine a ajamu ba a ka'ida idan balarabe ya ce ajami duk wanda ba balarabe ba ko farinsa ya kai na nono to kai ajami ne shi an gane ko so da za mu saukar da eh, muna ci mashi da wasa baubawa ko baubawa da za mu saukar da wannan alkur'ani a wajen wani baubawa ya zo kuma ya karanta musu da da- da- da wannan yaran nan nasu to ba za su imanin ba Ka- kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin haka zalika muka shigar da ƙaryata za mu shigar da ƙaryatawar a zukatansu su karyata baubawan da ya zo ya karanta musu kamar yadda suka karyata wannan alkur'ani domin su Allah ya riga ya rufe zukatansu la yu'minuna bi ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba kwaro-kwaro da idanuwansu an fahimta sun ga azaba mai radadi fayati baktatan فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون فيقولون هل نحن منذرون afa bi azabina بعذابنا يستعجلون afaraita أفرأيت إن متعناهم سنين thumma ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ma aghna anhum ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما ahlaka وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fayati yawun baktatan wa hum la yash'urun afa yaqulu hal nanu munzarun afa bi azabina yastajilun afara'aita in mata'na musinin summa ja'aw ma kanu yu'adun ma aghna anhu ma kanu yumatta'un wa ma alakna min qaryatin illa laha munzarun zikra wa ma kunna munzirin a wa makon na zalimin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ya ce yawun baktatan har sai wannan azaba ta zo musu bagatatan ba amo ba labari ba sa tsammani azaba ta zo musu wa hum la yashurun su ku ba sani ba kuma wannan azaba ta zo musu a yau kashe su da aka yi a yakin badar ai ya gama da su ko kaga ya azaba ce ta zo musu a wa hum la yashurun aka kashe 70 aka ribato 70 suna su dubu da ɗauriya musulmai suna ɗari uku da wani abu amma kuma suka cinye su da yaƙi haka fayatin baktan wa mulashin faya ƙula hal nahnu munzarun amma sai ka ji duk wannan maganar da aka gaya musu mai suka buɗe baki suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam hal nahnu munzarun shin wai har yanzu jira mu kuke mu zo mu yi imani sai Allah ya ce a ka ce musu ba jira muke ku imani ba sai suka ce to in dai ba jira muke ba matal matal azabu yaushe azabar da kake faɗa za ta zo yaushe za ta zo sai Allah ya ce afa bi azabi na yasta'jilu wai shin azabar mu suke wa gaggawan zuwanta suke Allah Allah wannan azaba ta zo to lalle ba sani ba a faraita in matta'ana hum sinin ka bar labari ya kake gani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda za mu jinkirta da su mu ta ba su daɗi a duniya shekaru masu yawa sun ma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan azabar da aka yi musu alkawarinta ta zo musu ya kake gani lallai idan da za su yi shekaru dubu a duniya sannan wannan azaba su tara duk abin da za su tara idan azaban nan ta zo ma agna anhum ma kanu yumatta'un wannan abin da suke jin daɗi da duk wani abin da za su tara a wannan shekarun ba zai wadatar da su ba ba zai kiyaye musu ba ranar da azabar Allah za ta sauka a kansu ba abin da zai wadatar da su wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzarun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma ku sani da irin adalci irin na Allah tabaraka wa ta'ala adalci irin na Allah ya ce ma ahlakna min qaryatin ba mu taɓa hallaka wata alƙarya daga cikin alƙaryatai ba illa laha munzarun face sai da muka aiko mata manzo ya gargaɗe su a a a a kul kakui in kuma suka yi din sanan mu zo musu haka Allah yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan ba mu kasance za mu azabta ba in ji Allah za mu azabtar da wayansu jama'a ba har sai an aiko musu manzo kai ba ma nan ba saboda adalci irin na Allah tabaraka wa ta'ala idan wani manzo ya zo aka shuɗar da jama'a suka tafi aka yi shekaru mai yawa tsakanin wannan manzo da wannan da wani manzo da zai zo to wa'inda suka tsaya a tsakanin wannan alƙa- a tsakanin wannan shekarun haka ake ce musu ahlul fatra wa'inda manzanni suka ɗan kwambi ba su zo musu ba kuma Allah tabaraka ta'ala zai shigar da su ne aljanna saboda me Allah ya ce ai ban aiko muku manzo ba saboda haka duk abin da suka yi a wajen kamar sun ci bilis ne Mm, kamar sun ci bilis ne to wannan wani irin adalci ne Allah fa shi ya halicce mu shi ya ga dama ya halicce mu yau in ya ga dama ya ce baki ɗaya kowa ya shiga wata wa isa ya ce dan isa ba wanda isa idan ya ce baki ɗaya shiga aljanna ba wanda isa amma saboda adalci irin na Allah tabaraka wa ta'ala ba zai azabtar da wa'insu jama'a ba har sai ya aiko musu manzo wa'inda ba aiko musu manzo ba tsakanin wannan annabi da wancan annabi to alil fatarati ne su kuma Allah ba zai rike su da azaba ba bi ijma'in abin da malamai suka faɗa a fa yaqulu lana munzaru afa bi azabina yastajuna afraitum matan summa ja'a ma kan ma agna ma kan wa ma alakna min qayt illa laha munzirun zikira yace to wannan wa'azi ne gare su wa'azi ne gare su kuma su sani wa ma kunna zalimin mu ba mu kasance ba muna zalunta Allah baya zalimin ba wani ba inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai zaluntar mutum ko kaka ba zai zalunce ka bari dai mutane ne suke zalunta kansu idan ka ce wai aikin ka ne ma ya shigar da ka aljanna ai ba zai yi ba rahamar Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake cewa fa amal lazina sa'idu fa fil- ko kuma fa amal lazina shaqu ko eh, fa- eh? فاما الذين من شقوا ففي النار خال- ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك سيتمي ada'an inna rabbaka fa'alul lima yurid cewa duk wanda suka tabbata a a a suka suka zamanto sun yi shakawa a doron ƙasa to za su dawwama a jahannama tsawon daren da kam- kamar Allah ya bi kamar misali ne kamar yadda kuka ta- kuka tarar cewa dadewar sama da ƙasa ma'ana irin abin da Bahaushe yake cewa sai ranar da jaki ya kawo ka fahimce ni ko to saboda haka amma sai Allah ya ce inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah yana yin abin da ya ga dama ne amma sai ya ce fa amal lazina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ada'an gaira majisus wannan kyauta ce kawai ta Allah ba wai aikin su bane ba su ba wai aikin su bane ba su domin me mutumin da da ka ce yau za ka yi sallah ta ya ka tabbatar Allah ya karɓi sallar taka rigar da ka siya kuɗin da ka aka siya rigar ka tabbatar halali ne abincin da ka ci ka tabbatar halali ne kana ma sallah ba ita ce imaduddin ba wanda ya tsada ya tafakar aqamud din ko wa man da ya fakar da ya addin to ko mana da ma fakar harmud din au kama qala rasul to idan idan ka tashi yin sallar ba ka da tabbaci ko Allah ya karɓi sallar ko kuma ka yi ta akan daidai in kuma kana da tabbaci kuma kana wani tunanin ta kenan shi kuma ba a so kai fafarrik albaka mai duniya wa ma fiha in ji mai lahalari to saboda haka idan ka lura duk mutumin da ya yi wani aiki ko kuma ka gan shi ya shiga cikin wuta to fa daman can shine wanda ya kai kansa ga wutar shine ya buɗe wa kansa halakar ko ta mai mukamatar hariri yana cewa la'amurin ma kaɗa a kasirun an fahu daman wani lamari ne ya janyo malam kasir ya yanke ya yanke ya yanke yake suna kwandan nasa a hancin nasa wani mutum ne aka yi shi yana bala'in san hancinsa ko iska ne ta zo za ka yari hancinsa ko ranar aka ya zo ya cire hancinsa a mukamata lariri ka san shi da kawo labarai malam wanda ba su yi ba ya zo ya cire hancin nasa to lalle ko wani abu ne janyo ko kuma a cikin makama wai wani mutumi ne ya nemi wuka da zai yanka akuya sai rasa ko tunke sai rasa sai ya ce aiko duk ranar da na ga wukan nan tawa to na yi alkawari tabbas zan yanke tunke nan tawa ana zaune ko akuyan nan yana zaune ko a ga akuya ta zo wani waje mai danshi tana ta tone tone garin tone tone akuya ta je ta tone wuka me ta tono ta tono to dan adam dan adam da kake gani duk mutumin da ya wada zuwa ga azabar Allah shine garin tone-tonen nan nasa shine tuno kansa amma Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya ginda ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza shi yasa idan suka shiga wuta wai Allah da shi ya lice sun ya ga dama saka su ta sai mai amma sai Allah musu al'adashi wa qala allazina fi an-nar li khazanati jahannama du rabbukum yukhaffif anna yawman min al'azab ko qalu aw lam takutatikum rusulukum su da kansu yan wutan suke cewa ko mala'iku ku ga Allah ya sauka mana manzanni ba su zo muku ba suka ce sun kalubala kwarai sun zo sai ce to ku roƙe tan da ya sun zo muku wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zuma ko hatta idza jawa futta tabwa ba ko wa qalu makhazantu alam yatukum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba suka ce a ranar cikin musulmin kun ko yanzu ne kuma liƙa yau kuma haza kalubala walakin haƙƙat kalmatul azabi al kafirina manzanni ba su zo muku ba sun zo muku so saboda haka abin da nake son mu fahimta a wannan ayar shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce baya zalunta baya zalunci duk mutumin da yayi to shi zai duk abin da kai man ya'mal misqala zaratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zaratin sharran yarani komai kankantar alkhairi idan kai shi Allah ba zai toge ba sai ya baka shi komai kankantar sharri idan kai shi Allah ba zai toge ba zai baka shi kai saboda ma ka gane cewa Allah ba mai a a a ba mai mai zalunci bane ba haka yace kai duk abin da kuka yi a kuna doron musulunci duk zunubin da kuka yi duk me za ku yi idan kuka tuba na yafi kai bari ma tuba ma da kuke yi in kuna yawan yi min tuba ma ina son ku inna la yuhibbu tawabina yace kai tuban ma da kuke yi ma ina so kun kun dan yi wa kanku saboda yawan tuban da kuke yi kai shi da kansa yace ku ringa tserere ne wajen yin wajen neman gafarta sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardi lil ku ringa gaggawa ma yi min abin nan to wannan wani ka ce Allah zalimi ne haka wa inni lagaffarun mubalaga fa sigatul mubalaga wa inni la gaffarul liman taba wa amana ni mai tsananin yafiya ne ga wanda ya tuba mai tsananin yafiya ne ga wanda ya tuba kai ka gane cewa a fa Allah ba fa azzalimi bane ba shine fa wanda yace man amila sayyi'atin fala yujza sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin wa unsa wa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata yuzqawna fiha bighairi hisab wanda yayi komai kankantar zunubi komai yawan zunubi in so ɗaya a bashi zunubi guda ɗaya rak amma idan ya yi aikin lada a bashi guda goma kai ka gane fa Allah fa ba azzalimi bane ba yace kai zunubin ma idan yayi a ɗaya sai bayan awa ɗaya a jira ko zai tuba kai ka fa gane Allah fa ba azzalimi bane ba yace idan ya tuba kar ku saka mai kuma ku bashi ladan tuba to wannan ka ce Allah zalimi ne mana yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat shi ne wanda akwai wanda Allah da kansu idan suka yi zunubi ma suka yi aiki da yawa sai Allah ya ce to mummunan aiki nasu ma ba wai a yanki a kankare ba fa albayt a nan ba a bukatar kankare ba a ɗauko shi kunkunkun a badalinsa a kuma da shi ya zama take kan aiki wannan wani irin wani irin soyayya ne wani irin rahma ne na Allah ka ce Allah zalimi ne aga inni mene ya musa inni la khafa ladina musa illa man illa man badala husnan illa man zalama sun baddala husnan sai dai wanda yi zunubi ya aikin zunubi amma da ya aikin zunubin nan ka ji fa sun baddala husnan sannan sai ya aikin kyawa sai Allah canja wannan aikin kyawa ya mummuna ya kuma kyakkyawa kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ku ringa yin kyakkyawan aiki ku ringa biya wa sayyi'ata da bil hasanati da kyawawan aiki ta muwa kyakkyawan aikin ku zai zai zai share muku a mummunan aiki to ina Allah ya zama zalima ai shi sa wani malami na, na falsafa da ya karanta asma'ul husna ya ce shi ya gano ma wai menene hikimar da Allah ya sa asabur shi ne karshe aka ce misa ya ce ai idan kai tunani tsura inda a ce a cikin sunayen Allah akwai wanda ya fi kowane aiki a zamani zaka ce asabur ya fi aiki asabur ya fi aiki saboda zai ce maka kakkai kuma ka zo kai kuma ka tuba ya ce na'ura to ƙarshe kenan ƙarshe kenan tun balle a wannan zamanin da muke ciki dukkan wannan kisoshin da muka kawo duk abin da ya sa aka hallakar da mutanen nan babu wanda ba a yin shi a yanzu kuma ba wai a ɗuma nan a kano kaɗai ana yi ba wanda ba yi banda sauran garuruwa amma Allah bai kaifar da mutanen kano ba ya ce shi kina bari aje na kaduna da zaria da- da katsina da sauransu su fi da tafiya to kako Allah ba a zalimi ba ne ba ba zai taɓa yiwa ba ai shi sa wani malamin falsafa ya ce ai zalunci karanci ne kana sarki ka zalunci ai karanci ne ba ka da shi ne saboda haka diddinsa kuma isani shine karamci saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana nuna mana a wannan aya cewa ai shi ba bai taɓa zaluntar ɗan adam duk abin da kaga ɗan adam yayi shine ya janyo kansa domin Allah ba zai halakar da shi ba har sai ya mishi sai ya aiko mai manzo sai an mai gargadi sannan idan ya ci gaba da yi ma Allah zai ce ku ta kyale shi ku ta kyale shi har ya tuba kai annabi ya gaya mana fa za ka ga mutum ya amala amala alin nari hatta ya kunu bainaha wa bai- eh, bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya amala bi amala alin jannati ko fa ya dukula idan littafi ya rinjaya fa ya dukula sai ya shige shi ka gama ma sha'ar ka rana guda ka gama tauna Allah kuma Allah ya karba ka ko ya Allah baka baka- baka jingina wannan abu sufa ba daga Allah tabaraka wa ta'ala Eh, zikra makun na zalimin ko na'am ko ko ka- ka biya ta Eh, na biya wa zikira.
zikra makun na zalimin mata nazarbin sha'in na ka biya na'am aram وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون na'am إنهم عن السمع لمعزولون na'am ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين نعم.
وأنذر عشيرتك الأقربين na'am واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a zikra wa makon nazalmi wa ma ta nazar bi sha'in wa ma yabghi lahum wa ma yastadi'un ko aw inna ma an sam'i la ma'zulun fala tadu ma Allah ilahan haka wa takuna min al'azabin wa anzir ashiyataka alaqrabin wa khfid janaka liman tabaka min almu'minin ko bayan asaka fa qulil bari ma ta'malun a Allah ya ce bayan ya gama gaya mana wa'annan sai kafirai suka ƙi yin tumbe duk wannan wa'azin sai suka ce kai wa'annan abubuwan da muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi to in dai ba mutum ba ne ba yake koya mai ta inda ka gaya zuna shi a ra'i a furqan dama haka suka ce wa qalu hadha ifkun iftara wa anu alai qawman akan ko faqad da zuma wa zuma ko wa qalu asadir lawwalin kitawa alai wa hiya tumra alai bukratan wa asila to yanzu sai suka ce ba mutum bane ba daman daga farko da sun ce to ko wani bai yahudi ne ke zuwa gaya wa annabi da safe da yammaci ya ringa rubuta da suka ga dubba wannan bane sai suka ce to shedan ne yake mai shedan ne yake zuwa da aljanu haka zo su ta gaga gaya mai wayannan maganganun idan ya dawo sai zo ya gaya mana to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tanaz- wa ma tanazzalat bi shayatin ya ce wannan alkur'ani ina Allah ya masu raddi ya ce ba shaidan ba ne ba ba shaidanu ba ne ba suke saukar da manzan Allah wannan abin da aka saukar da Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala wa ma yanbagi da kai ba ma su isa ba ba su da karfi nan ba wai bai- ba su- bai kamata ba ne ba ba wai bai kamata ba a'a ba su kai ba ba za su iya ba ne ba ba za su iya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin da muke ba wa ma yastadi'un sai sai sai Allah ya ƙara fasa maka ba za su iya saukar da wannan ba har alkur har aldanu har shedanu Allah ya yi musu ta'addi idan sun isa su kawo irin alkur'ani bai yi ba abin da yasa suke tunanin haka ai da can su mutanen maka suna jin idan dare ya ratsa sosai sai su ji a imamuwa a nan har yanzu musulmi ana jin abin da ake cewa jiyo ba ka ji aljanu maganganun aljanu to su kuma sai a ji kawai a tsakiyar maka an zo an wuce wata iska ta buga amma kuma tana tana buga waka aljanu suna waka baka san cewa aljanu suna tuna suka fara ga- gaya wa mutanen ah, makka ba cewa fa annabi fa ba irin ku bane ku ba hankali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ta- ya ya bar su ya zo daidai wajen ummu ma'abar ko a menene bin khalilayya halla khaimatai umu ma'abad Faƙul- eh, fasal sha'ati hako wa- eh, fa- fa- fasal an khaimi hako menene fasal an umu ma'abadin wa khaima wa in tas'alu shata ta- wa innakum in tas'alu shata tashhadu suka ce kai barin gaya muku yau wa'in su abokanai guda biyu a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sun sauka a khaimar ummu ma'abar ku je ku tambayi ummu ma'abar su wane ne ku tambayi ita kanta khaimar su wayin su mutane ne suka sauka su ba ka suke jin sauti yana waka amma na aljanu ne suka ringa bin inda sautin yake suna bi Ya ce- sai suka ce- ta- har aljini yake ce musu ina rantse muku wa innakum in tasalu shata tasharu idan har kun tambayi matinkar da aka tatsi nonon nan nata in kun je kun tambaye ta wallahi sai ta shaida tabbas wa intum mutane na daban ba irin ku ba suka sauka so irin wannan abubuwa da suka ringa da suke yiwuwa sai suke tanin waito ko aljini ne sai Allah ya ce wa ma tanzal bi shayadin wa ma yabagilu wa ma yastadiqun bi- ba wannan ba wahayin aljanu bane ba ko shayaɗin ba ma za su iya ba ba za su taɓa iya saukar da wannan abun ba in za su iya kuma su ma su gwada magani mana Mm? ba zai yiwu su iya ba Ah, inda ma'anin sam'i la ma'azulun falatar ma Allah ila anakar su wa'innan aljanun ai an riga an sha makantar da su sun ma daina jin maganganun mala'iku da suke ji da da ba suna jin mala'iku ba suna jin maganganun mala'iku to yanzu maganganun mala'ikun ma da suke ji sun daina ji ina sama da ma'azulun fala tadu ma Allah ilahan akhar saboda haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tadu wannan ana ga mu zala amma da mu ake domin shi yana da isma ba yadda za ya bau- ya bauta wannan Allah fala tadu ma Allah ilahan akhar kada wani daga cikin mu kada ka bauta wa wani Allah ka hada Allah da wani abun bauta idan ka haka fata kuna minal mu'azz zabi lallen ka haka za ka kasance daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar kana daga cikin wanda Allah idan mutum ya aikata haka saboda haka sai Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabina saboda haka yanzu sai Allah ya ce duk wannan kiran da kake yi yanzu wannan ayar abin da ake so ka kira duk makusantanka Quraisha da Banu Hashim da Abanu Abdul Muttalib ka kira su zuwa ga musulunci a imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirin hadisi daga muhammad bin ishaqa daga abdullahi bin abbasin daga sayyidina ali radiyallahu anhu ajma'in sayyidina ali radiyallahu anhu yace lokacin da aka saukar da manzon Allah wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargada ka kira su ma zuwa ga musulunci yan uwanka na jini annabi ya sai sayyidina ali yace sai annabi ya kwanda yawa ya kasa zuwa ya tunkare su ya kira su zuwa ga Allah saboda ya san ba za su ji ba ba za su karba ba shi kuma yana jin nauyi Allah ya aika ya je kuma su yi wulakanci ko su gaya Allah ta magana mara daɗi sai ya ja da baya har wa'insu lokuta sai Jibril ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya ce wa manzan Allah ya Muhammadu ya Ubangiji zai ce ka je ka kirawo jama'arka kai haka kana so ka kasance wanda Allah zai azabtar ne saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali da dan karamin shekarun nan nasa sai ya ce mishi tan dai shi sayyidina Ali a a- a yara shine farko wanda ya fara musulunta a manya mata sayyida Khadijatu Kubra a maza sayyidina yake suna sayyidina Abubakar saboda haka wanda a hakikatan malamai ma sun tafi akan cewa wanda za a ce ya fara musulunta ko sai da kare shi saboda yana towa din nan yana towa zammiluni zammiluni ta rufe shi Ta- ya ga yana ci gaba da ganin mala'ikan nan sai ta cire dan kwalinta kana ganin sa sai ta sai ce ba ta- ba na gani yanzu sai ta komar kana gani eh yanzu ya dawo haka ta yi so uku sai ta ce kai dai kam na farko wannan ba aljanu bane ba domin kana sa da zumunci kana taimakon marasa shi kuma kai mafaka simalu ya ta ma isa mutum lil aramili ne shi manzo Allah mafaka ne na marayu malam go baya goyi marayu to shine annabi Muhammadu duk wanda aka zaya wannan kai majazi ne malam amma hakikatan baya goyi marayu shine wanda yace duk wanda baya mutu ni na dauki nauyin ƴaƴansa saboda haka kana haka kana sa da zumunci amintacce Allah ba zai tozarta ka ba haka kai ta ce ba a ta kai shi wajen warbat bin Nauf- bin- bin naufal ta gani ya ce wannan na musan annabi musa ne abinda aka so kawai da musa ne da ma shekaru na za su kai saboda yanzu a irin kashafi da na sani na karanta a cikin attaura na ga cewa lalle lokaci zai zo mutanen ka su kore kama aji ba nan karatun yake ba mun zo rabi awal mun karanta shi a cikin al'anarul muhammadiyya so a sai kira sayyidina aliyu ya ce mai ga abin da Allah ya ce wa an zira a shi ta al'agarai menene shawararka ya ce a kira su sai ya ce to abin da nake so da kai ka je ka samu mana abinci sa'i guda an san sa'i aiko ka samu mana abinci sa'i guda na abinci sannan ka samo nono da zuma in ka dafa mana wannan abincin ka samo ga dan kuɗi nan ka dan je kasuwa ka siyo mana dan kan abin nan a kafar kafar kafar akuya ai kafar akuya annabi yake da ita inda zai siya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya je siyo aka dafa da aka dafa wannan abinci aka ajiye sa'i ne dan karami guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kira ya ce ka je ka kira mun su aka je aka kirawo an ce quraishawan da suka zo mutum 40 ne suka zo tare da ammawan manzon Allah uncles din manzon Allah Hamza yana ciki Abdul Muttalib abin Abi Talib din yana ciki Abu Lahab din duk suna ciki su Abbas duk suna ciki annabi ya zo saboda haka aka kawo wannan abincin ɗan sa'in da aka kawo sayyidina ali ya ce annabi sai ya ɗauka da hannunsa mai albarka sai ya ɗauki wannan karfata wannan kafar nan takuya ya saka bakin shi haƙoransa masu albarka sai ya raba su sai ya yanka haka ya ajiye musu ya ce huzu bismillah ku ɗauka ku ci da sunan allah suka fara suka ci sayyidina ali ya ce na rantse da wanda rayuwata take ikonsa wannan abincin da annabi ya kawo musu da ɗaya daga cikinsu aka ba idan ya ce zai kwasa da shi ba ya ce amma wallahi dukkansu sai da suka ci abincin kuma ya ragowa to ka duba gani sa'i ne fa malam sa'i ne na abinci kuma mutum arba'in idan har baka san sa'i ba to kafar abin nan mudun nabi sannan kuma kafar abin nan kafar akuya guda ɗaya ta za ta mutum arba'in malam ba wadda ko kai kaɗai ka cin so saboda haka suka zo suka cinye saboda hannun nasu mai albarka ya taba kuma abincin ya ragowa da suka gama ce ce kawo musu abin sha wannan nonon nan aka dan zuwa ruwa kamar abin da za mu ce mishi jar ko zirk zirk da muke sha din nan aka kawo suka sha aka zuwa mishi zuma suka shi ma da ya ragowa sai annabi ya ce musu ya ku yan uwana na rantse da Allah ni ban taba sanin wani saurayi ba da ya taɓa zo da ƙabilarsa abin alkhairi kamar yadda ni na zo muku da abin alkhairi ku sani ni manzo ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wane ne zai taimake ni ya zama dan uwana waziri na a wannan tafiyar sai da ya ce a wannan lokacin na fi su na fi kowa kankanta na fi kowa karamin ido na fi su karamin na dugadugai na ba su da calau calau ne akan nasu sannan na fi su girman ciki saboda shi yana da babban ciki kowa shi ya kalli ya kalli manzo Allah duk suka ɗauki maninsu daga abincin sai sai na ya tashi ya ce ni ya rasulullahi ni zan kasance maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafada sayyidina Ali ya ce wannan shine dan uwana shine wazirina shine kazana kazana kazana sai su Abu Abu Lab suka fashe da dariya suka kalli Abu Talib sana annabi ya ce fasma ula wa di'u ku ji shi kuma ku bi suka farce da suka lawo dal to yau ga dan dan wannan karin karshen abin nasa ya ce wai dan danka danka ali yanzu ka da ka ringa jin sa kana da a gare shi wannan wani irin abu ne wannan wani irin abu ne suka tashi suka ce kaka kara tara mu akan irin wannan abu an yi wannan abin kusan da rana da sa da dare yayi haka ko yammaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ci da dare sai ya tashi bai kyale ba kiran Allah ne sai ya hau kan dutsen safa sai ya ce ya ku banu abdul mutalib ya ku banu hashim ya ku banu fihir ya ku banu kaza addiyin duk ya kira wasu da muryarsa mai girma ka san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan yana magana na gabansa yadda yake ji haka na karshen yake ji saboda haka dukka dukkan ƙabilun larabawa nan suka fito duk wanda tsofa ya kai tsofa da ba zai iya fitowa ba sai ya ɗauki ɗansa ya ce je kan mutum ne sai da suka taru maƙel abu lahab ya fito ya tsaya gaba mai jan ido gashinsa a karnaɗe yake haka yana da katin ciki sai daga kai na kallon annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yanzu idan na ce muku bayan wannan dutsen na safa akwai mazajen dawakai wato kan mutane akan dawakai sun zo su yaƙe ku za ku gasgata ni suka ce kwarai kuwa ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba kai ne al'aminu wai ba duk wannan rashin mutunci na kafirai ka san yadda suka yi da aminu a manzo al'amintacce ne ba ka san wane ne treasurer su annabi ne ba kasancewa tsaurin kai ne da rashin kunya duk wanda ya je fatocinsa ya dawo idan ya zo kuma tsoron matan suke sai idan ya zo haka yake wa mata ta caje shi saboda haka haka suke ɗaukan kuɗi su ba manzo Allah annabi lokacin da zai bar madina a afwan lokacin da zai bar makka ya tafi madina ya kira sayyidina ali ya kwanta a wannan shimfiɗar sai na ya ce mai wannan kuɗin wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne sai da sayyidina ali ya je ya ba kowa kuɗinsa sannan ya kama ya to wannan amincin ya kai mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi da haka biyo wani ya rasulullah saboda haka suka ci ba mutu ba jaraba haka ba sai suka sai ya ce to alhamdulillah ina son ga muku ni annabi ne daga wajen Allah manzo ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya aiko muku fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid ni mai gargadi ne gare ku a tare a gabana dinnan idan kuka bar haka to azaba tsanani tana nan sai Abu Lab ya ce tabbal laka sa'irar yawmi ali haza jama'atana ya ce wa manzon Allah da bakinsa can bana sun maimaita wannan kalmar ya ce kaza gare ka kaza gare ka kai dan bana bakon nan saboda hannun abin ka haɗa mu to shi kuma fa Allah ba ta mai manzon Allah Allah ya soka da tabbati ya da ka ce tabbal nabi sai Allah ya ce tabbati ya da abila abin wa tab ma agana anu malu ma kasab sai isla naran zata da hab wa mar'atu hamatul hadab fi jidi abul mai masar wani mutum a tabbata manzon Allah ya kyale a abiwa kamar yadda manzon Allah yake za ka zo ka taba shi hakuri amma ka taba Allah wannan jijiyar nan tashi ta goshi za ta fito ta ja to an taba Allah kenan wa yaghdabu lil maula inji shi ko ila al haqqi yarji'u yana fushi ne idan an taba Allah kuma akan lamarin gaskiya ke koma shi yasa shi bayan suke cewa alinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa sa'bun iz uqadu ila al ahwa ya ce ni mai saukin kai ne kuma wallahi haka ne muna ji a wajen sai da muna ji a wajen sai su shi haka ake ce mai baba ba laifi ma da abin da ka zo ba laifi ba laifi to ya ce ni mai sauki ne ga wanda yake bi manzan Allah amma wallahi shadidun mai tauri ne wasu abu mai wahala ne idan na gaza a jani akan san zuciya ban yadda so saboda haka Allah shi mai da aka mai manzan Allah Allah ya suka da tabbaci da abin abin wata ma'agana ano malamu ma kasar sai suna naran za ta lab wa mar'atu amma la tladab fi jidiya habl min masad Allah ya sisi ne mai albarka ah wa khfif jana haka liman ittaba'aka min mu'mini yace wa manzon Allah Allah ya ga manzon Allah wa khfif jana haka ka tausasa bangaren ka da duk wanda suka bi ka bi ma'ana kai saukin kai haka manzon Allah kuma ya kasance mai saukin kai nau abin nan wanda idan muka ce zamu ja sauƙin kan annabi yana da yawa har kuma gashi lokaci ko mu tsaya gobe mun tashi da kafin haka din saboda mu yi mu bawa ayar ita ma haƙƙinta inda muka yi daidai Allah ya bamu ladan inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙan dukkanin nan wajen su karanta fatiha ɗaya ulwallahu goma sha ɗaya salatul fati goma hadiya ga ruyin watakan saidi abdullahi ul rabbani wanda malami ne wanda ya karanta da su sai da alkur'ani shi ya hadatar da su alkur'ani shi ibrahim ya sarki allahu anhu ya kawo shi na rubuta dan karamin takaitaccen tarihinsa na tura shi a a groups wayan su za su iya ganin tarihin amma dai a gurguje ya zo wajen shi ibrahim ya karbi dariƙa ya karbi mukaddamci ya yi azka tarbiyyati amma a ƙiƙanin almajirin shehu muhammadu mushiri ne kuma daga bayan wafatin shehu muhammadu mushiri ya koma wajen shehu muhammadu ulil khairi ya kai shi can bubakar nan murtaniya kenan yana da gida abubakar yana da gida abin nan su ne da shi da ɗan uwansa ahmad mahmud rabbani su biyu ne wanda shi ibrahim sai ajiye suke koyar da 'ya'yansa kowannen su yana wata shida shida idan wannan ya zo daga rabiul awwal sai ya kai ramadan rabiul awwal rabiul sani jumada awwal jumada sani rajab sha'aban ramadan ko saboda haka wannan zai kama daga ramadan a ramadan shawwal zulqada zulhijja almuharram safar rabiul awwal to haka suke ta yi haka kuma su ne wanda suke yin salatu tarahi a masallacin show ibrahimis har tsufa ya kama kuma 'ya'yansu su din ne dai suke yi show ibrahimis ya gode musu ya gode musu a wasiƙa idan ka koma cikin juya rasa'il za ka ji da show ibrahimis yake ce muku kuma abota alkur'ani ne ku ahalin allah ne tabaraka wa ta'ala show ibrahimis ya ji daɗi da su kuma su ma sun mutu a- a a- a cikin soyayya show ibrahimis kuma abin da zai baka mamaki ya rasu a watan ramadan kuma watan da ake watan alkur'ani ne saboda rikonsa alkur'ani sai Allah ya sa ya ɗauki ransa a wannan wata na na alkur'ani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mashi karama barzahu Allah ya gafarta mashi ya ƙara mashi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma albarkacin su Allah ya bamu alkur'anin nan ya bamu sanin sa da mu da ƴaƴan da zamu haifa da ƴaƴan ƴan uwan mu baki ɗaya duk su tashi ma da ta alkur'ani masu amfani da alkur'anin alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanda ya dama shi bayan sai ya ce ni ba mu komai ba sai qur'ani sai salatin annabi saboda haka to muna roƙon Allah albarkamar wannan bawan Allah Allah ya biya mana bukatun mu ma kuma Allah ya ba mu alqur'ani mai aiki da shi alfarma sa sallallahu alaihi wasallam alfarma manzo Allah alfarma shi alfarma shi bayan fatiha daya kullu Allah goma sha alaihi salatu fatiha goma alhamdulillah wala ilaha illallah آمين آمين